بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 11 ga watan muharram shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 29 ga watan yuli shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 134 cikin jerin darussa daga littafin al-istiqama wallafar al'imamu shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya alharrani allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na ibn taimiyya asalin abinda yake shine maudu'in sa shine bayani akan tafarki madaidaici wanda ya kamata a bi wajen fassara na soshin alkurani mai girma da hadisan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda suke ainihin alaka da ahadisus sifat sai dai kamar al'ada ibn taimiyya a littattafansa yana yawaita wato istitrat dajiya da sauke lambobi don tattauna akan matsaloli mabambanta wanda za su amfani mai karatu to a daga cikin masail waɗanda yake mana magana akan su yanzu shine shu'umci na zanubai da bayani akan watan musamman a shuhu wal bukhul da kuma san zuciya na ɗan adam rowa da tsananin rowa dai ɗan adam yake da san kansa da bayani akan ɗabi'u guda biyu da ɗan adam yake a kansu su ne innahu kana zaluman jahula lalle ɗan adam wato mai mugunta ne kuma mai jahilci ya kawo mana har bayani zuwa kan yadda sahabbai suka kasance musamman almuhajirun wal ansar da irin baiwa da Allah ya musu ta Allah ya tsare su daga fitina ta ashuh har kuma aka samu cewa wasu su ma addu'a suke suna neman tsari daga gare ta kaman sayyidina Abraham dan Auf da aka ruwaito cewa yana dawafi yana wannan addu'a kamar yadda Abul Qasim Al-Baghawi ya ruwaito a cikin Mujam Sahaba da Al-Fakihani a cikin Akhbaru Makka to ran muka tsaya zamu tashi inda yake cewa fa hadha shuhu alladhi huwa shiddatul shiddatu hirsin nafsi kaga wannan shuhu din wanda shine tsananin wato yadda zuciya take da tsananin san abu yujibul bukhla shi yake kawo rowa biman ima huwa alaihi sai mutum ya kasa bada abin da ke kanshi na wajibi wadhulma kuma shi yake kawo mugunta bi akhadhi malil ghairi ta hanyar mutum kuma bayan ya ki bayar da abin da yake wajibi a kansa kuma ya dauki na wani ta hanyar sata ko fashi ko 419 ko ta hanyar wato wata yaudara ko ta hanyar kidnapping ko ta hanyar satan kudin al'umma ko bashi a kibiya ko cinye kudin marayudiya daga cikin akhadhu malil ghairi wa yujibu wa yujibu qati'atar rahim kuma shuhu shi yake kawo yanke zumunta mutum yana jin damuwa yana jin nauyin ya taimaka wa wani nashi da haka sai ya guji ɗan uwansa wa yujibu hasada kuma ashuhu shi ke kawo hassada ganin kyashin abinda Allah ya wani na arziki ko alkhairi wa huwa shi hassada abinda yake nufi malam yace karahatu makhtassa bihil ghairu mutun yaji yana kin yana kyamar wani abu da Allah ya keɓance wani bawa ya bashi wa tamanni zawalihi da kuma burin ina ma da wannan arziki ko tagomashi da wane yake ciki ina ma da ya gushe ina ma arzikin ya lalace ya daidaice wal hasadu fihi bukhlun wa zulmun ita hasada ita kadai a cikin ta akwai mugunta kuma akwai ruwa fa innahu bukhlun bima u'tiyahu an ghairihi wa zulmuhu bi talabi zawali zalika anhu yace ruwa shine wato mutun yaji baya son abinda aka bawa ne inda shi yake bayarwa da ya hana to kaga ruwar kenan sannan zalunci kuma tunanin da fatan wani lokaci ma har da sa'ayin kokarin ya za a yi wannan ni'ima ta wani ta kau kaga wannan zalunci malam yace fa idza kana hadha fi jinsi shahawati mubaha in ya zama wannan abin da ake faɗa na samun rowa da hassada da ƙeta da sauransu tsakanin ɗan adam da junansa yana faruwa ne game da jinsin abu na halas abin sha'awa na halas wato dukiya halas aure na halas abinci na halas sutura ta halas amma wani na rowa da ita wani kuma yana mamme ita hassada to fa kaifa bil muharrama yana kuma kake gani ga jinsin ababen sha'awa waɗanda haramun ne ka zina kaman zina wa shurbil khamri da shan giya wa nahwi zalika da ire-iren su wa idza waqa'a fiha ikhtisasun fa innahu yasiru fiha naw'ani idan wani yaga yana so shi yake banta kawai shi yake yin barna to akwai abu biyu da zai faru ahaduhuma na daya bughdaha lima fi zalika min al-ikhtisas wa dhulm kama yaqa'u fil umuri al-mubahati aljins ya ce za a dinga ƙin shi a kan abin wani ne yana zalunci amma shi kaɗai yake so ya zaluncin bai so kowa ya samu abin zaluncin kama a ce mutane ne su je su sata sai wani a cikinsu kuma ya nuna shi shi kaɗai zai mallaki abin da aka satan ko su je su wata almundahana sai ya dunga nuna cewa shi shi kaɗai ne cancanta ya ci almundahana kaga yana so ya keɓanta da wani abu wanda sun yi tarayya a wajen samo shi ta hanyar haram ya ce to irin wannan za a ji irin wancan zaluncin da mutane suke ji game da na halas ɗin wasani na biyu bugdu hali ma fi zalika min haƙƙilla sannan za a ƙyamaci abin saboda haƙƙin Allah wali ha za ka na tuzunubu salasata a ƙasamin ya ce don haka su zunubai iri uku ne an raba su gida uku ahaduha na farko ma fi zulmun linnasi akwai zunubin da zaluntar mutane ne kazulmi bi akhadhil amwali kaman cutan mutane ta hanyar karbe musu kuɗaɗe wa man'il huquqi da cutan mutane ta hanyar ka kiba su haƙƙin su dake hannunka dukiyarsu dake hannunka ta ajiya ko bashi ko cinikayya ko kasuwanci da akai tarayya akai ko wani abu makamancin haka ka kiba su wal hasad da kuma hasada ganin kyashi wa nahu zalika da ire-iren waɗannan kaman gulma kamar cin zarafi kamar zagi kamar kage kamar kazafi kaga duk wannan laifuka ne da ƴan adam suke wa junansu shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar alkiyama za a zo da wato mazubi biyu na na zinubai ne akwai mazubin zinubai wanda yake tsakanin mutane da Allah yace to wannan yana da saukin mu'amala Allah yana gafartawa ga waɗanda ya ga dama sai kuma mazubin zinubai na mutane i junansu ce to wannan kam sai an yi hisabin shi keke da keke wasani abu na biyu na nau'in zunubai ma fihi zulmul lin nafsi abinda mutum ya aikata na ya cuci kansa ba wani ya cuta dan adam dan uwansa ba faqat kanshi kawai cuta ka shurbil khamri kamar shan giya wa zina da zina idan lam yata'adda dararahuma idan bayan kayi waɗannan laifukan cutar wasu bata kai ga waninka ba amma wanda ya sha giya ya zo ya bugi wani ko ya kada wani da mota kaga cutarwar ta kai ga wani wanda ya ainihin wato yi laifin zina kuma ya kai ga ya yi ɓatanci ma wasu ko ya cutar da abokan harkar tashi ta ɓarna ko ya cutar da 'yan uwan waɗannan da ya yi fasikanci da su to kaga zaluncin ya yi ta'adda to haka nan kuma kamar wasa da ibadoji shi ma zalunta kai ne mutum ya wasa da sallah ko ya wasa da tsaida wata ibada ko bai yin karatun alkur'ani ko bai yin azkar ko yana ya, zauna da jahilci ya ƙin ilimi kaga da wannan zulmun nafsi ne kan shi ya cuta wasalisu na uku ma yajtami'u fihi al'amran sai kuma zunubi wanda guda biyu da zulmun nafsi da zulmul ghairi suka hada akai misalu an yi akhudhal mutawalli amwalan nas yace kamar a ce shugaba gwamna ko wani mai mulki ya ɗauki dukiyar al'umma da take ƙarƙashin ikonsa yuzni biha yazni biha ya je ya biya kuɗi ya zina da wannan kuɗin wa ya shirbu bi hal khamra ko ya je gidan kulob ya sha giya da dukiyar da ba ta shi ba dukiyar al'umma wa mislu an yazni bi man yarfa'uhu ala nas a bidhalika sababi wa yadurruhum kama yaqau mimman yuhibbu ba'da nisa'i wasu biyan ko kuma ya zina da wata wadda a sanadiyan ta zama dadiran shi sai ya fifita ta akan mutane a dinga ba ta kwangiloli a ba ta dama ta ɗauki ma'aikata a ba ta muƙani kaga garin wannan dadarancin da suke yi kuma ta samu wani fifiko akan mutane kaga zaluncin yayi abin nan yace kamar yadda yake faruwa da mafi yawan masu son mata da masu neman maza kamar tun wancan zamanin nasu ana ana ana wannan zargin har yanzu ga masu waɗannan abubuwa Allah ya tsare mu malin yace wa qad qala Allah ta'ala Allah dai abin da yake cewa qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan kace musu kul ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu innama harrama rabbi alfawahisha kadai abinda Allah ubangiji na ya haramta sune alfasha abin Allah wadarai ma zahara minha ma batan na fili na sarari da na boye wal isma da lafi wal baghya bighairi alhaqi da ta'addanci ba tare da haƙi ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana kuma Allah ya hana ku mai shirka da abinda bai saukar da hujja akan shirka ba wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu kuma Allah ya faɗi ya hana ku je ku faɗi maganar da ku sani ba game da Allah mun karanta wannan aya a can baya mun dan sharhi gurgudu akan ta wa umurun nasi innama tastaqimu fi dunya ma al-adl alladhi qad yakunu fihi al-ishtiraku fi ba'd anwa'il yace al'amuran duniya al'amuran duniya suna miƙewa ne idan aka samu adalci wanda adalcin tayu a cikin shi akwai wani tarayya da aka samu na wani sashe na zunubi akthara mimma tastaqimu ma'a zulmi fil huquq fiye da tsayawarta akan zalunci game da haƙoƙi ma'ana a samu shugaba yana mutanen shi adalci amma shi a karankin kanshi yana da wasu laifuffuka da yake yi ta wannan ya fi tsaye da gwamnati fiye da shugaban da ko da mutumin kirki ne shi amma kuma bai ba mutane haƙoƙinsu wato a samu shugaba mai zaluntar kansa amma baya zaluntar wasunsa a ra'iyarsa ya fi fiye da a samu shugaba wanda yake zaluntar ra'iya ko da bai zaluntar kanshi a ce ga wani shugaba yana ɗan shan giya ko yana wani fasikanci ko yana yin wani abu na wasa da addini amma fa ta fuskar aiki yana yin aiki da ya kamata ma mutanensa to wannan ya fi tsayi da adalci a duniya fiye da shugaban da za a same shi wani shugaban za ka tarar yana yawan ibada yana yawan kula da addini yana da tsantsaini yana da rintse ido baya satan dukiyar kowa amma kuma baya wa al'umma aikin da ya kamata to wancan wanda yake aikin da ya kamata adalci ya fi tsayuwa a gwamnati safiya da wannan ya ce wa illam yushtarak fi ismin ko da ba ya tarayya da shi akan wani wani laifi ba wali haza kila ce don haka ne ake faɗan wani zance wanda wannan zancen abu ibn taimiyya ya faffaɗe shi a wurare da dama har ya shahara cewa inna allaha yuqimu ad-dawlata al-adila wa in kanat kafira Allah yana tsaida daula gwamnati mai adalci Allah yana barin ta ta samu ta goma shi koda ko ta kafirai ce koda ba abotawa Allah a wannan gwamnati wala yuqimu adh-dhalima wa in kanat muslima amma gwamnati wacce take azzalima koda musulma ce to Allah baya barin ta ويقال كما أنا تشوى الدنيا تدوم مع العدل والكفر آه والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام دنيا تنا تبتا آه إذن أنا عادل شكودا أتكن كافرشين sannan kuma tana ba ta tabbata idan ana zalunci ko da a cikin musulunci wannan abu ne wanda yake a waƙi kowa yana iya ganin shi kuma malamai har sun kokarin masu kawo wasu maganganu da suke goyen bayan haka daga cikin nasoshi kamar faɗin Allah inna la nudhi'u ajra man ahsana amala Allah yana cewa mu sa Allah ba ma wofantar da aikin duk wanda ya kyautata aiki Allah ya ce man utakilistigrad ne wa dil umum ce saraka duk wanda ya wani aiki na alkhairi Allah yana yana ganin wannan aikin kuma Allah zai bashi sakamako da gwargwadon cancantarsa idan mumini ne kuma aikin lahira yi sai Allah ya bashi sakamakon shi a lahira idan kafiri ne ya aikin duniya amma dai ya yi itikani Allah na iya bashi sakamakon shi a duniyan nan kamar yadda muka ambata a baya sakamakon nan shine ya samu arziki ko daukaka ko shahara ko farin jini ko karfin fada aji duk gashi nan kamar yadda ake gani kamar yadda kake gani tsakankanin malaman kimiyya da ƴan wasa da masu rike da madafin iko da ƴan kasuwa da attajirai akwai kafirai da yawa waɗanda da suka tsaya suka yi abin da ya kamata a duniyan can sai Allah ya ba su wata daukaka to wannan ita ce sakamakon su da cewa ina lanu diwa ajaran man ahsana amala haka nan shugabanni na kasashen kafirai waɗanda za ka ji ana labarin kwatanta adalci da suke za ga ƙasashensu sun zauna lafiya kuma ƙasashen sun samu ci gaban da ya kamata amma fa suna nan kafirai wannan shine iyakar rabonsu haka in ka kalli kamar faɗin manzala sai sama rike cewa wattaqu da'watal mazlum ku kiyayi addu'an Allah ya isa wanda aka zalunta tana iya aiki tun a nan duniya domin dai babu hijabi tsakaninta da Allah da an yi Allah yake karɓa ya ce ni ne ko na isa ni zan biya maka a ni zan kwatan maka haƙƙinka wannan Allah isa tana iya tasiri tun a nan duniya a cikin musulmai wanda suke zalunci malam ya sake cewa wa qad qala nabi sallallahu alaihi wasallama laysa dhanbun asra uqubatan min al-baghi wa qati'atir rahim babu wani zunubi da Allah yake saurin yin uquba akan sa fiye da wato zunubin al-baghi ta'addanci wa qati'atir rahim rahimi da kuma yanke zumunta hadisin yana cikin sunan abi dauda daga sahabi abubakar ta radiyallahu anhu wannan zulman guda biyu Allah baya barin mutane su ta yin su ya kyale su duk wanda yake yanke zumunta zaka ga tun anan duniya har ma ya zama kamar wani abu ne da mutane suka suka mai da shi kamar wani canfi ko al'ada cewa bai da ra'ayi misali mutum ya zama bai biyayya ga iyayensa kuma ya gama duniyar lafiya bai gama lafiya da duniya sai Allah ya jarabce shi a cikin rayuwarsa sai ya ga jarabawa wannan jarabawa malamai suke ganin to watakila Allah yana yin ta ne saboda dama shirka ce azab shirka ce laifin da baya yafewa a lahira kuma ya tagwama tsakanin tauhidi da biyayya iyaye na fata mun gane wannan wa atiullaha wa rasula wa la tushriku bi ko ba nan ba waka za rabuka la tabudu illa iyahu wa bil walidayni ihsana kaga akasin tauhidi shine shirka ita ce wanda Allah baya yafewa akasin biye iyaye ita ce qatiyatur rahim to ita da da Allah bai yi azaba akan ta a duniya ba to zai gwama ta ne da waccan ba za a yafe bai ta ma lahira to dan sauki da tausayin Allah sai maka azaba ta a duniya ko mun gani wasu kuma suka ce saboda girman darajar iyaye Allah yana so kullum sauran ‘ya'ya su dinga ɗauka izina daga ‘ya'yan da suka yi ma iyayensu rashin kirki don su fasa wannan rashin kirki su masu kama hanyar ƙwarai domin ɗan adam yana da saurin yadda da abin da ya gani yanzu yanzu nan don ya gaga wani ya saba wa iyayen shi Allah ya jarabce shi wani ma ya saba Allah ya jarabce shi to sai sauran ‘ya'ya kowa ya shiga taitayin shi saboda ka a samu wannan matsala wallahu alam to shi kuma a albagyu in magani a aikace in ka bi tarihin al'ummar ɗan adam gaba ɗaya babu wani wanda ya ta'addanci wanda ya wanzu duk mutumin da ya zama ɗan ta'adda tsawon ɗan boko haram ne shi ɗan biyafar ne shi ɗan bandit ne ɗan ƙalaƙata ne ‘yan irin na da ne ‘yan assassin da ake ce musu alhashashi irin karamita irin har na farko irin su khawarij za ka ga duk ‘yan ta'adda to sai Allah ya ba da dama an samu nasara a ƙarshe sun wulaƙanta Allah baya barin su su kai labari kuma daga nan sunansu ya gushe ƙarfinsu ya gushe ba za a sake jin labarinsu ba sai dai ana ambatansu ana tsine musu albarka Allah baya barin zalunci na ta'addanci ga jina ne da rayuka mutane ya tabbata Allah ya kyauta yace falbagi yusra'u fid dunya dan ta'adda a duniya ake kadan shi wa in kana maghfuran lahu marhuman fil akhirah koda kuwa ya mutu da imani wanda a ƙarshen a can lahira Allah zai mishi rahama da gafara Allah kai mana rahama da gafara wadhalika anna al-adla nizamu kulli shay'in abin da saka ga haka saboda shi adalci shine tsarin da ke wanzar da komai fa idza uqima amru ad-dunya bil adli qamat in aka tsaida duniya a bisa adalci sai ta tsayu wa illam yakul li sahibiha fil akhirati min khalaq ko da wanda ya samu duniyar nan ko bai da komai a lahira tun da bai imani ba wa mata lam taqum bil adli lam taqum isar da ba a tsaida ta da adalci ba to ba ta tsayawa wa in kana li sahibi min al imani ma yujzi ma yujza bi fil akhirah ko da ko wanda yake rike da duniyar yana da imanin da a lahira zai tsira idan Allah ya bashi shugabanci ko mukami bai adalci ba to a nan duniya ba za ta mai dadi ba da shi da sauran mutane fan nafsu fiha da'iz zulmi li ghayriha ran ɗan adam tana da wani abu da ke janta zuwa daga ta cuci ɗan uwanta bil uluwi alaihi ran ɗan adam yana sanya fifita akan sauran mutane wal hasadi lahu ran ɗan adam yana so ya hasara ga na saman shi kullum na ƙasa da shi so yake ƙara taushe su ya ƙara yin sama na sama da shi da su kuma kallon su yake yana musu hasara wa ta'addi alayhi fi haqi ne samu dama kuma zai ta'adda akan haƙoƙin su wa fiha da'iz zulmi kuma ran ɗan adam tana da wani abu da ke janta zuwa ga mugunta li nafsiha mugunta ga kai bata lokaci rashin kula da ibadoji rashin ɗauka abubuwa da muhimmanci duk wannan zalunta kai ne wasa da addini tanne yace li nafsi bi tanawul shahawat alqabiha ta hanyar aukawa ababan sha'awa munana kazina kaman aukawa zina wa aklil khaba'ith ko cin munanan abubuwa irin alade irin kare irin shan burkutu irin cin haram da makamantansu fa hiya qad tadlimu man la yadhlimuha dan adam yana iya cutar da wanda ba bai cutar da shi ba sai kaga hatta yara kanana suna cutar da junan su wa hadhihi shahawatu wa in lam yaf'alha ghayruha a fa idha haka ne ko wa tu'athiru hadhihi shahawat wa in lam yaf'alha ghayraha yace waɗannan a waɗannan ababan sha'awa sha'awai suna tasiri ga dan adam da tunaninsa wa in lam yaf'alha ghayraha ko da bai aikata su ba wasunsu wato a a ko da a ciki akwai waɗanda bai aikata ba amma dai fil jumla babu wanda wani abu na zunubi bai da tasiri a cikin tunanin shi ba dole ne ya kai ga aikatawa ba wato mutum dole a ɗabi'arsa zai ga wani abu na wani ko ta ɗaukaka ta wani sai ya ɗan ji cewa ina ma da wanan nan bai ɗaukaka ba ina da shi ni samu ɗaukaka yanzu ne bari ne mana misali da abin da ya misali ya faru yanzu yanzu nan ba an fitar da list za a ba ministoci ba kawai haka nan kana zaune mutum baka san shi bai san kama sai ka ji kai baka so a ba wannan minista haka baka shin sa ta fosi mutane sa cewa ya za a ba wani ya za a ba wani ba babu ba ruwan ka fa da shi ba ruwan shi da kai amma kawai ranka yariya ma kawai baka so a bar shi saboda wani kuma ran da kawai za a ce an sauke shi ko ko an kore shi ko ko ta kwace kujerarsa ko sai ka ji kana jin daɗi kuma da aka ba shi nan ba abin da ka samu da aka sauke shi nan ba abin da ka rasa to wannan dan adanci ne ba ka raba mutum da shi ina fata mun gane wannan haka nan babu wani mutum da zai ce misali bai taba ganin wata mace wadda take ajnabiya bai sha'awata ba sai ya sai ran shi ya raya mai shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya ga mace ajnabiya ya tafi gun iyalinsa duk abin da ke tare da wannan ya tare da wacce ko ya ga wata dukiya ta wani ya yi tunanin ina ma da tashi ce wannan sai ya ji kai ina ma da ni nake gina gidan nan ina ma da na mallaki motar nan ina ma da na aure irin wannan matan sai dole sai ka ji wannan a ranka baka raba dan adam da wannan ko da a ce baka taba aikata sabo da ya danganci wannan ba gashin Qur'ani ba mu labari mutanen Annabi Musa ne suka ce ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladhu hazzin azim ganin shi ko suke da dukiyarsa kuma dukiyar ma ta zalunci ce ta haramci ce amma sai da suka ji a ransu ina ma da sun samu wannan mun yi misali ranan da ƴan wa annabi yusufa la yusufu ahabbu ila abina minna shi kauna a zuciya ai shi baban yusufan yaquba shi sawa kanshi ba Allah ne ya jarabce shi da son wani ɗaya fiye da wani da haka sauran kuma suke ganin su suka fi cancantan asusu haka in kana da iyalai matanka biyu ɗaya tana jin haushin kafi son wanci ko da fa a zuciyarka ba haka bane wani abu da kayi shi sai ta ji haushin me yasa ba ita aka yi mawa ba kamar da muka ambata ranar shi wannan shine asalin a sinadarin kishi game da mata ba sa son su yi tarayya da wani akan abin da suke so Allah ya kyauta yace fa idza fa idza ra'at nuzara'aha qad zalamu aw tanawalu idan wato wato yace waɗannan abun sha'awa-sha'awan ko da mutum bai aikata ba yaga wani na aikata su kai baka aikata ba amma sai kaga wani na aikata su sara da'i hadhi shahawat aw dhulm fiha a'zama bi kathirin da mutum bai aikatawa amma kuma wasu suna aikatawa yaga suna ta yi suna ta yi to sai ji shi ma yana sanyi da haka ne corruption ya mamaye kasan mu gabaki daya corruption a ma'aikatu a ministries a ofisoshi a coci-coci da masallatai a wuraren da ake harkokin addini a makarantu a jarabawa a budget a kusan komai yanzu aka tara akwai corruption me yasa saboda wani na yi wani ma ya gani wani ma ya yi ha a canza mai suna shine wannan magana cewa fa'idar atnuzara'aha idan rai ta ga wasu tsararrakinta qad zalamu sun yi wata mugunta aw tanawalu hadhihi shahawati ko kuma suna taba waɗannan ababen sha'awan sara da'i hadhihi shahawati aw dhulmi fiha a'azama bi kathiri ina misalin wannan idan idan idan idan akai wani biki akai akai sharholiya aka rakashi to duk ƴan matan da suka je wannan bikin kowa fatanta ita ma a yi mata irin wannan bikin kuma da haka za ta je ta sa'ayi sai ta yi irin wannan bikin so ta ga wani yayi ta ga wata ta yi shi sa ba a son yaɗa ɓarna kwata-kwata wannan abin da mutane suke a zo ana nuna masu laifi ana salati ana istirja'i ba daidai ba ne a ce a ce ga sanan sun yi laifi kaza ana tambayin sai aka kai laifi kaza ko ga wasu sun yi maɗugo ko sun yi luwadi ko wani ya yi fyaɗe ko wani ya yi sata ko an fasa wani waje a nan wani yake koya shi laifin wannan ba a so wanda bai da labarin shi ya ji labarin shi za ka ɓata wa musulmi rai za ka ja su zuwa ga aikata zunubai na gulma na ɓatanci na ƙara sharhi duk zunubai ne suke ɗaiba kansu to kaga duk ba a so ka ja musulmi zuwa ga wannan suraka Allah yake cewa la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man dhulim man dhulima shine wanda zai kai ƙara inda za a kwata mishi haƙƙin sa gun masu hukunci ko makamantansu yace wa qad tasbiru ran yana iya haƙuri koda ya gani din yana so amma idan imani ya ja shi sai ya haƙura wa yahiju zalika laha min bugudi zalika alghairi wa hasadi sai kuma abin ya dinga motsuwa a cikin ran zuciyar yana kuma sai ya fara gaba da waɗanda suke wannan barnan saboda yana kuma musu hasada yana jin haushin su saboda laifin yana kuma musu hasadar abin da suke samu shi baya samu wannan shi abin da yan siyasa suka istiglalin shi game da tunanin mu a ce ai duk za a tsiya ta masu kuɗi mu kuma saboda muna ganin masu kuɗi sun cuce mu manyan masu kuɗi wanda suke sun samu kuɗi ta hanyar aikin gwamnati muna ganin ai da dukiyarmu ce suka samu ita ce ba ita bace Allah ne mafi sani ai manyan ƴan kasuwa sun cuci al'umma jari hujja suke yi manyan ma'aikatan gwamnati da suka yi aiki a baya sun tara kuɗaɗe duk kuɗaɗen ku ne kuɗaɗen baitul mali ne sai mu takabbara muna murna cewa ai duk za a tsiyata su haka duk abin ɗan siyasa ya gaya mana mu yi zami da nufin in Allah ya sa ya zama mai mulki to duk waɗannan sai ya mai da su talakawa kamar wannan tunanin ne in ma da gaske ne sun samu kuɗi ne ta hanyar zalunci da daman mu mun haƙura ne saboda mu samu damar zalunci in kuma wata hanyar halar suka samu muna nan da wannan ɗabi'ar ta hassadar wane ya samu dukiya saboda sai aka yi istiglalin wannan yanayin sai aka ɗaura mana wannan tunanin wa talaba iqabahu sai kaga ko da yaushe yana neman ya za a hukunta wancan hukuntawa shine kamar wannan dan a kama a kwace a kulle a mai terere wa zawalil khairi anhu da kuma gushewa alkhairin daga barinsa yanzu ko subsidy din nan ai haka yanzu wanda ke gamsar da kai cewa subsidy to yana da amfani za a maka cewa wasu yan tsararu ne kadai suke mora su ne kadai suke mora su ake so a hana mora daga nan kuma kuma ku hakura kar ku mora ku shiga cikin wannan yanayi to ba gara kowa ya mora ba iya abinda Allah ya huwace mai masu moran kaɗan mu talakawa mu kaɗan su kuma su mori da yawa da wannan bala'in da ake ciki Allah ka yayi mana sai ke cewa malam ya kun fiha qabla zalika matukar ita ran ba ta da wannan wala ha hujjatun inda nafsiha min jihati al-aqli wad din kuma za ga rai tana ba kanta hujja a hankalce da a addinance me yasa take kin wannan munanan abubuwa bi kauni zalikal ghair qad zalama nafsahu wal muslimina kowa da yake kin wani azzalimi yana ganin kin azzalimin nan daidai ne a shar'ance daidai ne a hankalce saboda azzalimin nan ya cuci kansa kuma ya cuci musulmai wa anna amrahu bil ma'rufi wa nahyahu anil munkari wajibun kuma ana ganin ma a fito a ga wannan mutumin gaskiya cewa kaza da yayi zalunci ne ai umarce shi da kyakkyawa ana shi mummuna ana ganin wannan wajibi ne wal jihadu ala zalika min ad-din ana ganin a tashi a fada mai jihadi ɗan siyasa haka suke fada ustadi haka suke fada malamai ɗan sojojin baka kowa gani yake abin da yake jihadi ne abin da yake kare al'umma ne zaka ji zai karasa magana alhalin kowa interest din shi yake karewa kowa interest din shi yake karewa ba kowa ne da gaske yake kare al'umma wato fashin bakin nan da ibn timiya yake mana inda kasan a cikin mu yake rayuwa yace wan nasu huna thalathatu aqsami to mutane kala uku ne a nan wajen qaumun la yaqumuna illa ala ahwa'in fusihim akwai mutane wanda suke da abin da ake cewa ashabun nafsil ammarati bisu sune yan wa ma ubari'u nafsi inna nafsal amaratun bisu'i to waɗanda kowa yana tsaye ne kawai akan soye-soyen zuciyarsa fala yarduna illa bima yu'tawnahu in kaga sun yadda to an ba su ne wala yaghdabuna illa lima yuhramunahu in kaji suna fashi to an hana su akwai wanda ko a cikin kungiyar addini na so amma lafiya da shi kawai a ba shi dama ya dinga samun kuɗi a sashi sakataren finance amma ba sa shi zai kuna muku bala'i a masallacin nan kwa kungiyar yes ya yi shekar misali da hatta jama'atar izalatul bilal ya kamata suna kuɗi ne ya raba ta duk da ka zo ta kungiya ta addini ta rikirkice zaka tara akwai wannan san girma san mukami san kuɗi kamar da annabi yake cewa mal faqaru aksha alaikum ana je muku tsoron talauci domin ko kun shiga cikin talauci lokaci ne kankani za ku rabu da shi ko ku samu arziki kuma ku mutu shikenan ku tafi aljanna insha Allah ce amma ina ji muku tsoron a bujiro muku da duniya sai ku fara gogoriyo a kanta kamar yadda na kafin ku suka yi gogoriyo a kanta ya ce sai kuma ku yaƙi a kanta kamar yadda suka yi yaƙi a kanta sai ku halaka kamar yadda suka halaka sadaka akwai mutanen da su kawai ana son a zauna lafiya da su to a ba su ha annabi ma ya rayu da irin waɗannan ce ina ba wanda ba shi na fi so ba saboda tsoron sharrinsa ya ce fa'iza a utiya ahaduhum ma yashtahi min ash-shahawat al-halal aw al-haram zala gadabu in dai za a ba shi abin da yake bukata abin da yake so na abin sha'awarsa shin na halas ne ko na haram to shikenan komai ya wuce in dai za a dauko mukami a bashi ko kwangila a bashi ko a cikin abin da aka aka bincina din a bashi a sashi a cikin harkar da da yake ganin ta haramun harkar da yake ganin ta da zalunci ne da su ne masu ihu akan cewa ana fitina game da kudaden al'umma ana almundana da baitul mali amma da dawo hannun sai ka ji shiru kuma ci gaba da almundana da su ne masu sukan kudaden abin nan da ake cewa kudaden mai sunan su forex ai ana ba wasu na musamman dala suna sai ta yadda suka ga dama wani ana ana kiran shi aka bashi ko shi ma shi kenan ba za ka saki jin bakin shi ba sai ce da ba a fahimta bane yanzu yanzu ya gane zaka ji wani yau a wannan jam'iyya ta adawa yafi kowa kakaci amma ana juyawa aka ba shi wani mukami ko aka sahale ma wani nashi ko sirikin shi ko ɗiye shi ko aka ba wani nashi aiki mai tsoka za ka sake jin labarin shi ina jin dole na ne da muna ganin su yau da kullum musamman dai a wannan waƙe namu na Najeriya wa hasala ridahu sai ga ya kuma ya yi da wannan kaji yana cewa ma ai tun da tun zamanin annabawa ba ƙara mulkin adalci irin na suwanan da kuma an ce fir'auna ne su وصار الأمر الذي كان عنده منكرا ينهى عنه ويعاقب عليه ويذم صاحبه ويكذب عليه مرضيا عنه aikin da da a ganinsa munkari ne yana hanawa yana ukuba akai yana zargin me yi yana jin haushin me yi yanzu ya zama mardiyan anhu ya yadda da abun wasara fa'ilan lahu kai da shi ake yi ma wa sharikan fihi ya wayi gari ya zama abokin tarayya cikin wannan aikin wa muawinan alaihi kuma yana taimakawa a yi wa mu'adiyar liman yanha anhu yana hana duk wanda zai yi wa yunkiru alaihi duk wanda zai hana da shi za a yi fada da su ne masu cewa satan qur'a ake yi ba daidai bane bai dace ba jama'a ku kasa ku tsare ku raka ku jira in an taba ku buge yanzu kuma sai ga su suke fito da kuli su ce ayi wannan abu duk wanda kuma yanzu ya ce ba za a yi ba shi za su sa a buge din ba ma a bashi kai gunda gunda zai zai zai zai zai zai hana din ba za a ce shoot at sight kuma na gane jama'a da wani shine mai fada da da da da da da da harka wanda shafi sata jarabawa amma yanzu kuma ya zama ban jami'i na na yan sata jarabawa ce ai saboda mutanen mu in ba ya haka ba wallahi za su wuce mu yan yan yan yan da haka a sayin da za a yi ga su dai misalai bila adadin za ka yi buga su kamar da dai muke gani duk wanda ya san abin da ke faruwa a wannan rayuwar tamu ya san duka wannan shine harbul masalih war of interest ne kawai mutane suke duk wanda duk yadda munin gwamnati ta kai aka jawo mutum aka yi da shi to shikenan alhamdulillah mutane nawa ne wanda za a ba su mukami kawai su ce ba sa so ba su wuce a kirga da yan yatsu ba kuma kallon wawa yake musu mahaukata masu shegen zafin kai wanda ba su san duniya ta sa gaba ba amma duk wani dan adawa da an dauko shi an ba shi mukami shikenan sai ya narke sai ga da a gun wancan yake ya dawo gun wannan yanzu kuma zai iya bin gun wannan ya koma gun wancan duk ɗaya ne a gurin su harbul misali to haka ake a sama haka ake a ƙasa haka haka zaka ga wato dan adam yake za ga misali mutum ne yana yana malamin islamiyya ko yana malamin sakandare ya tsananta wa ɗalibai ba ji ba gani headmaster ne shi kowane ne ya tsananta musu amma ran da 'ya'yan shi suka kai shiga makaranta sai ga wannan tsananin yayi sauki ko ran da ya zama matar shi ko kanin shi shine assistant headmaster ko shine headmaster sai ga wannan supervision din yayi sauki saboda nashi ne yanzu ko duk inda in yaje za a mai hasafi sai ga nan baya damuwa haka ko a jami'a ko a ina ne haka yake so dan adam baka raba shi da wannan ɗabi'ar ta san kai da kuma san shi dai a ce shine gaba gaba ya ce wa haza galibu galibun fi bani adam wannan haka yake ya galabaci yan adam yaral insanu wa yasma'u min zalika ma la yusihi illa Allah dan adam yana ganin wannan yaji labarin abinda baka isa ka kididdige shi ba sai dai Allah wa sababuhu anna al-insana zalumun jahul shine dalilin faridhalika la ya'dil haka dan adam baya adalci mazan mu da matan mu jahilan mu da malaman mu manyan mu da yaran mu talakawa mu da masu mulkin mu ustazan mu da yan duniyar mu kowaɗanne irin mutane suna yin wannan abu malin ya ci gaba da cewa bal rubbama kana zaliman fil halayn ta yi mai zalunci ta fuska biyu yara qauman yunkiruna alal mutawalli zulmahu da ra'iyatihi wa atda'i alayhi yana iya ga wasu suna inkari ga wani shugaba akan zaluncin da yake ma mutanen da ke karshen sa fayarda ulaiikal munkirina sai ya ce abinda suka yi daidai ne bi ba'd shay'i min mansibin aw malin fayankalibuna a awanan sai a nemi yardarsu da wani abu na dukiya ko matsayi sai su juya su zama abokan hulɗa ‘yan adawa masu suka wani shugaba in suka dame shi kawai sai ya siye su da dukiya ko da ainihin mukami sai su koma su zama mataimakan shi akan wancan zalunci da su yaƙi shi kamar da muka ambata wa asanu ahwalihim an yaskutu anil inkari alaihi wanda ya tsaya ma yayi adalci shine sai ya daina suka ce to Allah da ya kyauta abubuwan ne su kan ma da ake bata da wani amfani da haka mun kame muna ta'adda'a ji muna dai ta'adda'a Allah da ya kawo mana abin da ya fi zama alkhairi ce amma da ku ne ku yi shaka ce to ai mun faɗa mun faɗa ba a gyara ba za mu ci gaba ta bakin mu ne a banza ya ba kanshi uzuri wanda ya tsaya kenan amma wani zai juye ma abin da da ya ce baki ne yanzu ya ce fari ne abin da da ya ce ja ne yanzu ya ce kore ne abin da da ya ce kuskure ne yanzu ya ce daidai ne وكذلك تراهم ينكرون على من يشرب الخمر ويزني ويسمع الملاهي حتى يدخل آه حتى يدخل احدهم يدخل احدهم معهم في ذلك kun za gan shi yana inkari masu shan giya da masu zina da masu jin kiɗa har sai ya shiga wani tsautsayi an shigar da shi cikin irin wannan harka tare da su aw yurduhu bi ba'd zalika ko kuma su yaddar da shi da wani sashe na abin fatarahu hina idin qad sara auna lahum sai ga ya taimaka musu wani malami ya taba bamu labari cewa akwai lokacin da aka shirya za a yi wata lacca a wani masallaci akan a a bin nan safarar kwaya za a yi za a yi za a dau abin nan wuta akan masu safarar kwaya shi malamin da kaje ce da Allah tuni dai a cire sunana shi ne sai ya ce saboda wani wani kun san dai wannan harka yake yake kuma wallahi mutar nake hawa shi sai mu da aka ayi hakuri wallahi bazan iya wannan wazi tunda fardu kifaya ne ku kuje ku ku mun gani da ba to wannan shi ɗabi'a ce bai da kayya an an yardar da shi da wani sashe na abu tayu a cikin wannan kuɗin na sai da mayagun ƙwayoyi aka tara aka sai mishi mota tayu a cikin wannan kuɗin na barna aka gina muku masallaci ko aka kawo muku taimakon generator ko aka zo aka yi muku renovation ko aka ɗauki kujerun umara aka baku ko aka siya muku wasu kayan aiki ko aka raba muku ragunan layya duk ba suna yin wannan ba to daga nan ba za ku iya suka sai da kuke suka sadawa dole ku mafi karanci shine sai ku shiru to wani ma sai ya juye ce ai da ba a fahimce su bane ba a fahimce su bane suna san addini jama'a kuna ganin yadda karatun da yake kan mu kai tsaye wa haula'i wannan yana mana magana akan na farko annafsul lawama ko wa haula'i qad ya'uduna bi inkarihim ila aqbahim min al-hali allati kanu alaiha suna iya juyewa da inkarin su zuwa ga halin da yafi muni fiye da suke wa qad ya'uduna ila ma huwa duna zalika aw nadhiri in an daina ba su za su iya kuma inkarin idan kuma ba a daina ba su za su iya ci gaba da karewa su ne su kawai rayukan suke ma na biyu wa qaumun yaqumuna qaumatan diyanatan sahiha sune waɗannan sune ashabun nafsil mutma'inna wanda Allah ya ce ya ayyuhan nafsul mutma'inna irji ila rabbika radiyatan mardiya Allah ka samu cikin su to waɗannan sune wanda suke tsaye akan addini na gaskiya ya kunna fi zalika mukhlisina lillahi da abinda suke suna yi ne da ikhlasi don Allah muslihina fi ma amilu suna kokarin gyara a cikin duk abinda suke yi wa yastaqimu lahum zalika hatta yasbiru ala ma'udu kuma Allah zai ba su nasara akan haka kuma har sai sun yi hakuri akan cutawar da aka musu wa ulai kaga waɗannan humul lazina amanu wa amilus salihati sune wanda suka yi imani da aiki nagari al'amala yace wa ma hum wa hum min min khairi ummatin ukhrijat lin nas sune mafi alkhairin al'umma da aka fidda wa mutane ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkari wa yu'minu billah suna umarni da kikkiawa suna hani daga barin mummuna kuma suna imani da Allah wa qaumun na uku kenan ta yajtami'u fihim hadha wa hadha akwai wancan ya ayu an-nafsul lawama a tare da su da kuma an-nafsul mutma'inna wato wannan sune kashi na uku a a waɗanda su kuma wancan mai muka ce ashabun nafsul ammara ko al-ammara da nafsul mutma'inna to wannan sune ashabun nafsil lawama suna da imani kuma suna da barna in sun yi barna su dawo su tuba suna zargin junan su suna jin takaicin barnar da suka yi shine ma'anan wa qaumun yajtami'u fihim hadha wa hadha wa hum ghalibul mu'minina wannan sune mafi yawan gama garin mu'minai wancan kashi na biyu kashi na waliyan mu'minai galibin mu a wannan kashin na uku muke wato yan khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim Allah gafarta mana faman fihi dinun wanda yana da addini wala hu shahwatun kuma yana da wasu sha'awa sha'awai tajtamiu fi qulubihim sun hada zakatan su mene iratu ta'a wa iratu ma'siya yana yana sallah yana salati yana azumi yana kokarin addini da ibada kuma yana yana tafka wasu laifuffuka kuma har ila yau wa rubbama ghalibu hadha galaba hadha taratan wa hadha taratan wani lokaci imani ya galabaice shi kaga ya ya ƙara imani wani lokaci barna ta galabaice shi kaga ya kama sawarwara wannan shine galibin halin da muke rayuwa a ciki Allah ka gafarta mana wadil qismatu thalathiya wannan rabarban gida uku kama kila al anfusu thalasun saboda rayuka iri uku ne ammaratun ita ce wacce ta farko wa mutma'inatun sune na biyu wa lawamatun da mai zargi fal awwaluna wadancan na farkon hum ahlun nafsil al ahlul anfusil ammara allati ta'muruhum bis-su'i sune mazowa rayuka masu umarni da mummunan aiki wal awsatuna hum ahlun nufusil mutma'inna allati qila fiha ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati sune na tsakiyar nan sune wanda suke da wato rai na tsatse wanda Allah ya ce ya ke wannan rai na tsatsiya wadda take cikin duma'anina ki dawo zuwa ga ubangijinki kina mai yarda shi ma yana mai yarda da ki ki shiga cikin bayina kuma ki shiga cikin aljannata Allah ka samu cikin waɗannan bayi ba dan halin mu ba Allah dan gafarar ka da rahmarka malam yace wal akharuna na ƙarshen sune ahlun nufusil lawama sune masu rai wanda ke zargin kansa allati taf'alu dhanba wanda yana yin zunubi thumma talumu alaihi sannan ta zargi kanta wata talawwamu taratan kaza wa taratan kaza tana zargin kanta ta wannan fuska da waccan fuska aw takhlutu amalan salihan wa akhara sayyi'a ko kuma ta takura a cikin aikin kirkin har da aikin banza a ciki a cikin sallah akwai wani yanayi na riya a cikin sallah akwai yanayi na kasala da rashin yin cikakkun gabobin sallah yadda ya kamata a cikin kaza da suke yi akwai barna kaza yace wa ula'i yurja an yatuba Allahu an yatuba alaihim idza atarafu bi dhunubihim kama qala Allah ta'ala wadannan ana fata Allah ubangiji ya gafarta musu Allah ka gafarta mana yace idan amma da sharadin idan sun yarda sun yi zinubi sun tsuguna gaban Allah sun tuba sun yi sujuda sun tuba sun tashi cikin dare sun yi istighfari ko da yaushe su gaba da istighfari su dinga istighfari ba ji ba gani Allah yace wa akharuna atarafu bi dhunubihim da kuma wasu waɗanda suka furta zunubinsu khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a sun cakuda aikin kirki da na banza Allah ya ce asallahu an yatuba alaihim Allah zai musu gafara inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne majiƙai ne Allah ka ji kayin mu wannan kaga ya taso kane akan mutane wanda suka sun yi imani kaga amalan salihan sai kuma aka zo a fita jihadi suka ki fita wa akhara sayyi'an wasu su kuma an fita jihadin kaga sun fita jihadi amalan salihan da aka je kuma sai ya zama a cikin su akwai wanda kawai yana neman me zai samu na ganima minkum man yuridu dunya minkum yuridu al-akhirah kaga wa akhara sayyi'an to haka kamar wannan fatin cikin sahabbai aka samu wannan to yana kuma ga mutanen baya baya baya shi yasa kamar da malamai suke fada a cikin wancan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato a a farkon al'umman nan a a afiyatu afiyatu hadhihi al'umma fi awwaliha farkon al'umman nan za su gama lafiya sai Annabi sai sai ce wa yusibu akhiruha bala'an wa fitanan wa ashiya'a tunkiruna a ƙarshe kuma a matsayinku na al'umma da matsayinku na ɗaiɗaiwa za ku game da fitintunu da rigingimu da ababen da kuke kyama. Hannabi yake cewa, fitina ya ce, hatta yuraƙiƙu ba'abul fitani ba'abaha, har sai wata fitinan ma in ta zo ta mai da ta baya ma ashe ma ba fitina ba ce, sai ta sa an dinga ganin ta bayan ashe lafiya lauci. Yanzu da za a mai da man nan ɗari uku ba sai an dinga salati ana ana godewa mutanen nan ba, kaga dai ɗari uku ai ya wuce da ake sha da ko da za a ce yanzu kawai su tausa mana su to shi kenan jikinku ya gaya muku to mai ɗari uku ai sai an ta musu salati duk wannan satin duka hudu ba a kansu zai ana gode musu so da waccan ta baya ta zama yanzu ba komai ba ce tsadar shinkafa da ake dubu sha biyar da ana ta salati ana kaza har ta kai ashirin da kaza yanzu gani yake na mata koma ashirin da wani abu to shine ta yi raƙiƙu ba'adu ha ba'adan annabi ya ce har idan wata fitina ta samu mumini sai ya ce hadhihi muhlakati to wannan dai kan ba zan tsallake ta ba kuma sai ya tsallake sai ce sai wata zuwa ta fita sai ya ce hadhihi muhlakati wannan kam to za ta tafi da muni annabi ce sai a ƙara tsallake ta sai wata zo sai ya ce hadhihi hadhihi kai wannan kam bi ina wallahi ba za mu sha ba amma kuma ka ba ta tsallakawa an ta tsallakawa ila an yarsa Allahu al-arda wa man alaiha jibril abun da aka dinga a kasar nan yajin aiki juyin mulki corona tsadar abinci kaza kaza da gingimin siyasa da gingimin kabilanci mai ba yi ba to kuma kai ma kalli naka a matakin ka na ɗaya ɗayawa lissafa irin rigingimu da bala'o'in da ka tsallaka wannan kai ya mutu dukiyarka ka za ta lalace ai maka sata ai maka kazafi ka shiga cikin wani kunci kai rashin lafiya kai hatsari da motar ka ko mashin ɗinka kaza kullum fitina wata bayan wata wani ɗan adam ne yake rayuwa wata ɗaya misali ya ce duka daɗi ji babu wani ɗan adam dole sai wani fitina ya riske ka to sai malamai suka ce abin da ya sa kaga ita aljanna da za a ba mutane duka iri ɗaya ce aljanna da ake nema yadda sabai suka nemi firdausu haka ya kamata mu neme ta amma mun sani cewa aikin da suka nemi firdausu ba mu yin irin shi ba mu yin irin na tabi'ai ba mu yin na atba'u tabi'ina to da gwargwadon nisan ku da zamanin farko gwargwadon karancin aikin ku da nagartakku to Allah saboda tausayinsa sai ya jarabce ku da wannan fitintinin don ya kankare muku zunuban da kuke yi ya muku augmentin ya sa muku subsidy kenan a aiki da kuke dan kankani har dan ku samu ku tsira in ba haka mutane ba su tsira ba jama'a ba za a tsira ba in aka ce tunda ba za mu taba yi aiki irin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ba za mu taba yi aikin alherin su ba duk wannan wa'azin da ake kala da kyau ka gani sai dai mu ta girgida kai kamar jangwalagwada muna cewa kai ai sahabbai malam da sabai malam ba dama ne amma dai ba za ka iya nasu to ta ya za a yi Allah ya tausaya ma ka kai ga inda kai ma za ka tsira to shine da waɗannan bala'o'i da fitintunu ga mumini amma dan adam dai so baya so kuma har yanzu da za ka samu wani ya gwada yin aiki ka ganshi kamar an jeho shi ba wannan ne zamanin da ya kamata ya rayu ba kamar irin na cikin sahabban ne Allah ya jefo ni kwaya ɗaya ko biyu cikin mu sai kaga shi bai cikin wannan fitina tana faruwa around him amma inda yana irin wannan ibada da sahabbai suke da tabi'ai ba zai ji wannan fitinar da ake kuma in ka ce ƙarya ne ka gwada ka gani ka gwada nagarta irin ta sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina da da sauran al'umma farko zaka ga baka cikin irin wannan damuwa da rudani da tashin hankalin da muke ciki ubangiji Allah ka yayi mana bayan ya ci gaba da cewa wali hadha lamma kana an-nasu fi zamanin Abubakar wa Umara alladaini umiral muslimuna bil iktida'i bihim yace da haka zaka ga a zamanin sayyidina Abubakar da Umar halifancin su waɗannan guda biyun waɗanda aka umurci musulmai su koyi da su الاقتداء بهما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما da annabi yake cewa iqtadu bil ladaini min ba'd abi bakrin wa umara ku yi koyi da biyin nan da suke bayana a cikin hadisin al-imamu at-tirmidhi daga sabi huzaifatu dan yaman yace abubakar da umar to waɗannan suka kasance aqraba ahadan bir risalati sun fi kowa kusanci da zamanin manzanci wa azama imanan wa salahan zaga mutanen zamanin sun fi kowa girman imani da nagarta wa immatuhum aqwamu bil wajibi wa athbatu fi tumanina shugabannin nasu sun fi kowa tsayuwa akan wajibin su kuma sun fi kowa tabbata a cikin nafsul mutma'inna din su lam taqa fitnatun shi zamanin su babu wata fitina duk fitinar da ake aka yi a bayan su bai a zamanin su ba idh kanu fi hukumil kisif alwasal su suna cikin hukuncin da shugabannin da al'umma suna cikin hukuncin na tsakiya ne shi sa wata wani cewa sayyidina ali mu ba mu gane irin wannan shugabancin da kuke yi ba abubakar yayi shugabanci lafiya lo umar yayi lafiya lo amma ku kun zo ana kaza ana kaza ana kaza sai ali ya ce mishi eh haka ne amma abin da yasa wadanda suka ci nasara saboda irin shugabannin irin su abubakar ne da umar mabiyan kuma iri na ne da irin suwa da suwa ne ya ce yanzu kuma ka gani irina ne ne shugaban kai kuma irin kai ne irin mabiyan ta yi za a yi mu zama kamar su ko mun gani ba za mu taɓa zama kamar su sai dai kawai a ta kwatantawa a ta musu dai abin nan addu'a da fatan Allah ya ƙara musu ɗaukaka malin ya ce walamma kana akhira khilafati usman fi khilafi wa fi khilafati ali radiyallahu anhuma kasura al-qismu thalis mutane nau'i na uku can waɗanda suke wato wanda suke da alheri da kuma wani sashe na rashin alheri su ne suka yawa a zamanin halifancin aliyu da kuma wani sashe na halifancin usman kafin ali radiyallahu anhuma fasara fihim shahwatun wa shubhatun ma'al imani wa din sai da mutane ne ga sha'awa ga shubuha kuma ga imani ga addini kaga sun hada kowane bangare wasara zalika fi ba'di fi ba'dil wulati wa ba'dir ra'aya aka samu wasu shugabanni ma suna da wannan irin kaso da wasu talakawa su ma suna da imani suna da aiki nagari suna da sha'awa suna da fitina duka da shugabannin talakawa sun maka su da zalika ba'du sannan abu ma ya ƙara yawa fa nasha'atil fitnatu allati sababuha ma taqaddama min adami tamhisil taqwa wa ta'ati fi tarfin to shine waccan fitinar da aka yi bayani a baya sai ta faru wanda da ta zo ta faru an kasa tantance taqwa da da'a daga ɓangaren guda biyu shugabanni sun kasa yin takawa da ta kamace su talakawa sun kasa yin da'a da ta kamace su wa ikhtilatihima bi naw'in min al-hawa wal asabiyya kuma ababan suka cakuɗe da san zuciya da kabilanci fi tarafain daga ɓangaren guda biyu wa kullum minhuma duka ɓangarorin guda biyu ɓangaren shugabannin da ɓangaren talakawan da ɓangaren masu fitinan ɓangaren su su abin nan a ahalu sham da ahalul kufa da suka shiga cikin fitintunan nan nan tsakanin aliyu da muawiya yace dukkaninsu kowa zaka ga muta'awwilun yana tawili annahu ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar yana ganin abin da yake fashi daidai ne wa anna ma'ahu al-haqq wal 'adl yana ganin shike da gaskiya shike da adalci kamar da kake ganin jam'iyyun siyasa wa ma hadha at-ta'wil naw'un min al-hawa a cikin fasarar tashi akwai wani nau'i na san zuciya fa fihi naw'un min adh-dhanni wa ma tahwa al-anfus akwai gina hukunci shi akan zato da abin da rai ke so وإن كانت إهد الطائفتين أولى بالحق من الأخرى كود إكفا إد هكذا ɗaya ƙungiyar ta fi ɗayan cancantar gaskiya su ne ɓangaren aliyu sun fi ɗayan ɓangaren na su ma'auya gaskiya kamar da annabi ya faɗa fali haza ya jibu alal mu'mini an yasta'ina billahi wa tawakkala alai shi sai zama wajibi akan mu'mini ya nemi taimakon Allah ya dogara ga Allah fi an yuqima qalbuhu wala yuziru qalbuhu wala yuziru ka dinga neman taimakon Allah kana neman Allah ya tsaye da zuciyarka akan abin da yake shine daidai kada ya karkatar da ita wa yuthabbitahu alal alal huda wat taqwa ya tabbatar da kai akan shiriya da tsoron Allah wala yattabi al hawa Allah ya hane mu daga bin son zuciya ba mu saurara na insha Allah wannan bulaliya ta isa ka ko sallallahu sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله